الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha bakwai ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1443 wadda ta yi daidai da sha tara ga watan biyu shekara ta 2022 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuron a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya littafi ne na malam abul hassan ashadili rahimahullah kuma muna bin sharhin wannan littafi ne na fatuhu rabbil bariya na babban malami dr muhammad mansur sokoto hafizahullahu ta'ala wannan shine kuma darasi na tamanin da hudu ko tamanin da biyar kai tamanin da biyar a darasin da ya gabata mun karanta wasu matsaloli guda biyu matsala ta farko gwargwadon abin da ake fitarwa na zakatul fitr matsala ta biyu kuma nau'o'in abubuwan da ake cirewa a bayar a matsayin zakatul fitr to mun tattauna wannan matsalolin duka guda biyu da dalilan kowane bangare daga cikin malamai domin ita matsala ta farko malamai ma'abuta ilimi sun faɗi gwargwado na wajibi a kan kowane mutum to akwai mazhaba guda biyu a ƙarƙashin wannan akwai mazhaba ta farko waɗanda suka ce wajibi shine ba da sa'i na kowane nau'in abin da musulmi suke ci mazhabi na biyu kuma suka ce abin da yake wajibi shine a ba da sa'i amma banda alburru ita alburru ana iya ba da rabin sa'i shine yake zama a madadin sa'i din to su ma da dalilansu sannan mun karanta mas'ala ta nau'o'in abin da ake fitarwa a zakatul fitr to shi ma zance mafi inganci cikin zantuttukan malamai wanda shine mazhabar Imam Shafi'i ko mazhabar Shafi'iyya da Malikiya kuma shine abin da Sheikhul Islam ya faɗa wato shine yana halatta fitar da zakatul fitr daga dukkan wani nau'in abin da mutane suke ci a matsayin abinci wannan shine mazhabar mafi yawan ainihin wato malamai to bayan nan kuma mun karanta akan wa zakatul fitr take wajaba shi ma mun karanta cewa tana wajaba akan musulmi da baligi sannan wanda yake da ikon fitar da ita zakatul fitr din ko duk waɗannan su ne abubuwan da muka tattauna to kai tsaye yanzu kusan shine ya kai mu ƙarshen babin da ke bayani akan zakka yanzu za mu shiga cikin babi na hudu a cikin jeren giyar babuka guda goma sha ɗaya da za mu karanta a cikin wannan littafi domin mai iziya ya yi babi ɗaiɗai har goma sha ɗaya to yanzu mun gama babi na uku za mu shiga babi na hudu kuma babin ya zo daidai kan gabar da dama ainihin wato ake da bukatarsa shine babi na hudu fi saumi akan azumi wato babi ne da zai tattauna da mu a cikin abin da ya shafi azumi wanda azumi dama ibada ce wanda tana ta yi mana ainihin wato a, a, wato tana ta kusanto mu tana ta matsowa nan da kila wasu 'yan kwanaki ko satuttuka waɗanda ba masu yawa ba in Allah ta'ala ya sa muna raye za mu shiga wannan wata na azumi ta'arifu me ake nufi da azumi qala al-musannif wa huwa al-imsaku an shahawatay al-batn wal farj yawman kamilan bi niyyati at-taqarrub ila Allah ta'ala fi ghairi zamanil haidi wan nifas wa ayyamil a'yad gaskiya malam yayi shumuli ya game komai da komai a cikin wannan ta'arifin yace azumi ba wani abu bane face kamewa kamewa daga me an shahawatayil badan kamewa ga barin sha'awoyi guda biyu albatani sha'awar ciki abin duk da ya shafi ci sha da sauransu walfarji da kuma sha'awa ta farji wannan shi ake nufi da azumi akwai wanda za ga sai ɗauki ɗaya bar ɗaya zai ƙi ci zai ƙi sha amma kuma bai kiyaye sha'awar farjinsa ba to don haka wannan sai zamto ba azumi yake ba domin azumi sai mutum ya kame gabarin sha'awoyin guda biyu da sha'awar ciki da kuma sha'awar ainihin wato farji yauman kamilan yini guda cur biniyyati taqarrubi da niyyar neman kusanci ilallahi ta'ala zuwa ga Allah ta'ala kenan koda mutum ya ki ci ya ki sha ya kame daga sha'awar ciki da ta farji yini guda tir cir amma ba da niyyar ibada zuwa ga Allah ba to ba azumi yake ba shi yasa sai aka kawo wannan sharadin na biniyati taqarrubi ila Allah ta'ala sannan koda dan neman kusancin Allah ne sai kuma an yi shi fi gairi zamanil haidi ba lokacin jinin haila ba ga mace wan nifasi da jinin biki wa ayyamil a'yad ba kuma a ranakun idi ba wannan shi yake nufi da azumi التعريف الذي ذكره المصنف جامع مانع shi yasa doktor yake cewa wannan ta'arifin wannan ma'anar ta azumi da malam mai iziya ya kawo to gaskiyar magana ma'ana ce jami da ta tattaro komai ta game komai da komai da ake da bukata wajen fito da ma'anar azumi mani'in kuma ta hana dukkan abin da ba zai taimaka wannan ma'anar ta fito ba to wannan ma'anar da malam ya kawo mani'in ta hana waccan ma'anar ta shigo kenan ya zama jami' mani ta tattare abin da ake da bukata ya bada tarifin azumi ta kuma hana duk abin da ba zai zama tarifi ga azumi ba ya shigo cikin wannan tarifin shine an jami'in mani'in dan za ka ga wani lokaci garin ka ba da definition sai ka kuma wata ma'ana ta shigo da za ta bata ma definition din to yanzu shi wannan ma'anar da malam ya bayar ta haɗe abin da ake bukata kuma babu wata ma'ana wadda ta ci karo da ta'arifin a ciki fawaidu to kafin a shiga bayanin azumi malam ya ce azumi yana da amfani mai yawa yana da fa'idoji walisaumi fawaidun ruhiyatun wajtima'iyatun wa sihhiyatun mala yace azumi yana da wasu fa'idoji na wato wajen wato fa'idoji ga ruhi akwai amfani da azumi yake da shi wajen gyaran ruhin dan adam wajtima'iyatun akwai fa'idojin azumi masu tarin yawa game da zamantakewar al'umman musulmi wasihiyatun azumi yana da fa'idoji da yawa game da sha'anin kiwon lafiya. Amma fawa'idun ruhiya, amma game da fa'idojin da suke gyaran ruhi a game da azumi, fa'innahu, domin shi azumin nan yu'awwidu sabra yana sabar da haƙuri, yu'awwidu sabra yana sabar mana da haƙuri. duk wanda ya saba yin azumi daga cikin irin tarbiya ruhiya da zai samu a cikin wannan ibada ta azumi shine zai samu haƙuri wa yuqawwi alaihi in kuma kana da haƙurin to zai ƙarfafa haƙurin zai ƙarfafe ka akan haƙurin sannan wa yu'allimu dabtan nafs azumi yana koyar da ɗaure zuciya zuciya tana son wani abu amma a yi mata da baibayi a yi mata tarnaki a ɗaure ta daga abin da take so to daga cikin abin da azumi ke ba wa ruhi na tarbiya shine yana ba wa ruhi tarbiyar ɗaure zuciya wa yusa'idu alai yana kuma taimakawa akan ɗaura zuciya din wa yujidu fin nafsi malakatat taqwa kuma yana samar da mallakar taqwa a cikin zuciya wa yurabbiha yana tarbiyantar taqwa a cikin zuciya yana tar yana bada tarbiya ta taqwa shi azumi to kaga duk waɗannan abubuwa ne waɗanda in dai mutum yayi azumi bi ma'anar kalima yayi irin azumin da shari'a take nufi ba irin azumin da shi ya ga damar yi ba wanda kawai ya ƙi ci ya ƙi sha amma duk sauran abubuwa na shirme da ba a bukata a azumi duk ya tattaro ya sa a cikin azuminsa yana azumi bai daina gulma ba bai daina kalle-kallen abin da bai kamata ba bai daina jiye-jiyen abubuwan da basu kamata ba to kaga wannan sai ga azuminsa ya yi masa rauni da yawa amma duk wanda ya san me ake nufi da azumi to azumi yana ba wa ruhin ɗan adam wannan tarbiyya yana ba da tarbiyyar haƙuri yana ba da tarbiyyar ɗaure zuciya juriya yana ba da tarbiyyar mallakar takawa da kuma tarbiyyantar takawa a cikin zuciya wa ammal fawaidu lijtima'iyya amma fa'idojin da muke samu a cikin azumi ta fuskar zamantakewa faminha daga ciki annahu shi azumi yu'awwidul ummata yana sabarwa al'umma alan nizami akan tafiya wato yana sabarwa al'umma tafiya akan tsari walittihadi yana sabarwa al'umma haɗin kai haisu ya sumun nasu jami'an ta yanda mutane suke ɗaukan azumi baki ɗaya wa na jami'an su kuma ajiye azumi baki ɗaya kai a cikin wannan yanayi akwai banƙaye da tsari a ɗauka tare a ajiye tare ran da ka ɗauka haka kowa ya ɗauka ran da ka ajiye haka kowa ya ajiye to daga cikin abin da azumi ke koyar da mu a halin zamantakewa shine tafiya akan tsari ashe rashin tsari ba tarbiyar addinin musulunci ba ce ashe rabuwar kai musulunci baya maraba da shi abinda musulunci yake so yana son al'ummarsa su zamanto masu tsari masu tafiya a kan wato tarago iri guda sannan kuma su zamto suna da haɗin kai tsintsiya maɗaurin kiɗa shi yasa duk ibadun da musulunci ya zo da su waɗanda za su taimaka wannan tsarin ne su taimaka wajen mutane su zama akan tsari sannan su taimaka wa mutane haɗin kai wa hubbul adil daga cikin abin da azumi ke fa'idantar da mu a zamantakewa san adalci wal musawat da kuma daidaito azumi yana koyar da haka san adalci da kuma daidaito shi yasa ba a ce masu kuɗi su su ta cin abincin su ba talakawa ku za ku yi azumi ko kuma maza su yi ta azumi mata su kuma ai su mata ne akwai rauni su ta tika abincin su da rana a'a azumi wata ibada ce ta daidaito yanda namiji yake yi haka mace take yi 30 yawman aw 29 yawman haka tsoho yake yi sai dai in ya kai yadda ba zai iya ba haka kuma wanda ya balaga yake yi haka mai kuɗi haka ainihin wato talaka wa yukawwinu fil mu'minina atifatar rahma sannan azumi yana samar da motsin wato motsawar jin kai motsawar tausayi fil mu'minina a cikin zukatan mu'minai wato daga cikin abin da azumi yake da shi yana samar da wato atifa ruhi wato atifatun rahma emotion na rahama an fahimta mutane zaka same su suna da wannan wato jin rahama da tausayi wa khuluqil ihsan da kuma dabi'a ta kyautatawa kuma da ka shigo cikin watan Ramadan zaka gane lalle akwai haka gwargwadon kowa zaka ga so yake dan kyautata gwargwadon ikonsa kama ya sunul mujtama kaman yanda azumi yake ba da kariya ga al'umma mina shururi daga sharrika wal mafasidi da ta'adi da barna kala-kala wannan kaga duk fa'idoji ne wayanda suke ijtima'iyya wa ammal fawaidu sihiya amma game da fa'idojin azumi ta fuskar lafiya fa inna sauma ko ba komai shi azumin nan fa yudahhirul am'a yana tsarkake uwar hanji ba azumi za ga ciye-ciye sun yawa lokaci kawai shi mutum da kansa zai hada wa kansa wani combination da zai sha masa kai ya dame shi an fahimta da kansa yayi wani gamin gambiza ya danna a cikin cikin kuma sai ya ga kuma al'amari to za a ga azumi yana tsarkake uwar hanji ba gamje-gamje da haɗiye-haɗiye a ciki duk bayan yan wasu mintuna da waye-waye ga mutum sai ya ɗan nemi wani abu ya ɗan afa a bakinsa ya ɗan ya tauna to azumi daga cikin abin da yake bayarwa na lafiya shine yana tsarkake uwar hanji to ko in dai uwar hanji za ta tsarkaka ba a yi mata ainihin wato combination iri-iri da zai rikirkita mata lissafi to mutum zai zauna lafiya zai dade kuma ka ganshi normal yana yana rayuwarsa wa yuslihul ma'ida sannan yana gyara ita kanta shi kansa cikin yana gyara uwar hanji shi azumi yana gyara uwar hanji wa yunazziful badana sannan gashi yana tsaftace jiki min al fadalat daga abin da yake rara shine fadalat yana tsabtace jiki daga samun rara a jikin ɗan adam domin wannan fadalat ɗin su ma suna daga cikin abin da ke damun ɗan adam to azumi yana tsarkake mutum daga rara an fahimta domin inda za ka dinga yawan ci to wani abin zai zama jikinka ba shi da bukata ya zama ainihin wato rara ya zama fadalat ina fata an gane to wannan fadalat ɗin in jiki ya rasa yadda zai da shi shi dai ya wari iya wanda yake so kila wani za a turo shi in na ruwa ne a tura shi wajen mafitsara ya ka fitsarar da shi in na bayan gida ne a tura shi bayan gida wanda kuma jiki ya kasa tura shi wayannan wuraren sai ya dame ka ba za ka samu sukuni ba kila har sai ya narke ran da ya narke ko ya ribe ko ya zama wani abu ya bi jiki sannan sai ka mutum to da haka azumi yana tsaftace albadana min alfadalat war rawasib wa yukhaffifu wada'at as-saman sannan yana sassauta wada'atar saman hauhawar kitse cholesterol kenan eh azumi yana rage wa mutum cholesterol kitse wa thiqalal badan da nauyin ciki bi shaham saboda kitse da yawa mutum yawa ina fata an gane in mutum yana yawan yin training din azumi to za ga ko irin tumbun nan ne da shi za ga ai dama kitse ne ko to za ga mutum yana samun ainihin tumbin yana raguwa yana bayar da sauransu to azumi din yana bada wannan ka koma cikin taisirul fiqh lisadlan a shafi na 255 zuwa shafi na 256 arkanu sai rukunan azumi wal sawmi thalathatu arkanin azumi yana da rukunai guda uku al rukuni na farko al imsaku anil muftirat kamewa daga barin duk abin da ke ɓata azumi kal jima'i kaman saduwa wa ikhrajil mani da fitar da mani wal mazi da mazi wal qai'i da amai wa isalil akali da sadar da abinci ko isar da abinci wa shurbi ko abin sha au gairihima ko waninsu ilal halki zuwa makogoro minal fami ta baki ne wal amfi ko ta hanci wal uzni ko ta kunne wal aini ko ta ido da aka so ake in kana azumi ka kame uwar hanjinka ka kame gabarin dukkan abin da ke bata mutum azumi bangaren abin da ya fi shafi sha'awa kada mutum ya yi jima'i kada mutum ya yi abin da yake da alaka da jima'i wanda zai sa ya fitar da mani ko ya fitar da mazi sannan kada mutum ya yi amai kar kuma mutum ya ci ko ya sha wato ta baki ko ta hanci ko ta kunne ko ta ido ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce fal'ana ba shi ruhunna yanzu ku sadu da su wabtagu ma kataba Allahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na ɗa wa kulu ku ci wa sharabu ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khaytul abyadu har sai farin zare ya bayyana gare ku min al-khayt al-aswadi daga bakin zare min alfajir na alfajir ma'ana ana ana ana nufin ketowar alfajir ma'ana ku ci ku sha tun da duhun dare har zuwa ketowar alfajir duk lokacin cin abinci ne ba matsala thumma atimmu siyama ila al-layl sannan sai ku cika azumin ku zuwa dare ma'ana da zarar alfajir ya keto to sai kuma a kame ga barin ci da sha da dukkan abubuwan da ake yi sai kuma a kame baki har zuwa dare fa abaha Allahu al-mubtirat min al-jima' sai Allah madaukakin sarki ya halatta al-mubtirat min al-jima'i wal akli wa shurbi layali siyam duk abubuwan da inda rana ne suna bata mutum azumi to sai Allah ya halatta yin su kamar jima'i kamar cin abinci kamar shan abin sha layaliyar siyam a dararen azumi thumma amara bil imsaki anha sannan sai kuma Allah ya yi umarni da a kame anha daga waɗannan abubuwa na abin da ya shafi saduwa ci sha fin nahari da rana fadalla ala anna haqiqatas siyami wa qiwamahu huwa al-imsak wannan magana sai ta nuna haƙiƙanin abin da ake nufi da azumi da kuma daidaituwarsa shine kame baki shine kamewa kamewa daga abubuwan da aka ambata wannan shine rukuni na farko a azumi cikin rukunai guda uku wannan shine rukunin farko athani rukuni na biyu anniyatu niyya ita ma rukuni ce fala yasihu sawmun biduniha azumi babu niyya baya inganta fardan wannan azumin na farilla ne aw nafilan ko na nafila wa yushtaradu fiha kuma sharadi ne a cikin ita niyyar an takuna muayyanatan ta kasance a bar ayyanawa mutum ya ayyana azumin in na farilla ne ya ce na farilla ne in ba na farilla bane ya ayyana ba na farilla bane in mutum in baka gane ba sai ce bi anyan wuya ba za kawai ka ce na yi niyya azumi kawai ka shiru ko kuma a zuciya za ka kudurce ba za kawai ka kudurce niyyar azumi ba a sai ka kudurce niyyar azumin ramadan shine bi anyan wuya a da a farda ramadana matsalan shine mutum niyyar da zai shine an ta kuna muayyana ai shine ya yi niyyar yin azumin farilla na ramadana misali sannan mu bayyatatan ita niyyar ta zamanto ya kwana da ita fala ta sihu naharan mala yace niyya ba ta inganta da rana ya zamto baka dauki niyyar azumi da daddare ba sai da gari ya waye rana ta fito ma baka ci ba baka sha ba aka ce ai an ga wata ka ce to kai niyyar azumi ka miƙe a'a shi kwana da niyyar azumi shi ma rukuni ne sai ka kwana da ita sannan niyyar ta kasance jazimatan yankakkiya niyyar ta zamanto yankakkiya kawai an ga wata je e ka yanke niyyar gobe zaka tashi da azumi shine fanniyatul mutaraddidatu batilatun niyyar da kai ta kana kai kawo kwan gaba kwan baya a cikin ta to bace ba misali mutum ya ce to ni dai gaskiya na kwanta in an ga wata in tashi da azumi in ba gan shi ba in ci gaba da cin abinci na wannan niyatul mutaraddid kenan yanzu kaga akwai kwan gaba kwan baya akwai kai kawo a cikin wannan niyyar yanzu ya kwana da yiwuwar yayi azumi da yiwuwar kuma ya ci gaba da cin abinci wannan ai ba niyya bace niyya shine ya kwana ko dai zai yi azumin ko ba zai azumin ba an fahimta ko yawa ta abin nan ta buzu in ta zahaba ta zahaba wa in ta jalasa ta jalasa ai to ka gani kawai in zaka in zama zaka ka zauna kuma to wannan shine da haka niyya zaka yi kai niyyar in kuma ba niyya zaka yi ba ba niyya zaka yi ba amma ka yi niyyar da niyyar cewa in ka tashi da safe kaga an ga wata zaka ci gaba da azumi in ko ba a ga wata ba zaka ba zaka yi azumi ba to wannan ita ma la yake magana ita ce niyyatul mutaraddid faman nawa lailatul shakki duk wanda yayi niyya a daren da ake kokonto siyamahu yayi niyyar azumtar daren da ake kokonto in kana min ramadana sai ya ɗauki azumin ya ce amma in ya zama daga cikin watan ramadan zai ci gaba da azumi in kuma ba ramadan bane zai ajiye lam yujzihi wannan azumin bai isar masa ba bai yi ba azumin bai isar masa ba eh lam yujzihi wannan azumin bai ba domin azumi ne wanda niyyar ba jazima bace la yasihu sawmu azumin baya inganta fa shi illa bin niyyati sai da niyya kasairil ibadat kamar yadda ka san sauran ibadu qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala ce wa ma umiru ba umarce su ba illa li ya'budu Allah sai dan su bautata wa Allah an umarce su ne kawai su bauta wa Allah makhlisina lahu dina suna masu tsarkake addini gare shi wa qala sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ayyuka kawai sai da niyya ko suna ingantuwa ne da niyya wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na daya Imam Muslim hadisi na 1907 wali anna mujarrad al-imsaki amma kawai kame baki la yumkinu i'tibaruhu ko i'tibarahu ibadatan kame baki kawai baya yiwuwa a ɗauke shi a matsayin ibada faƙad domin ƙad ya kunu zai iya kasancewa limaradin mutum ya kame baki bai ciwo bai sha saboda rashin lafiya ba shi da lafiya shi sa ya kasa ci ya kasa sha shi ma azumi yake au faƙadin shahawacin ko rashin sha'awar abincin ma kawai aka waye gari ya ji kawai yau cikin nasa a cushe ke baya sha'awar abinci au liriyadatin ko saboda wani training da yake ba kansa kila yana son ya rage kiba ko yana son ya rage kitse ko kaza kawai ya dauki azumi ba da niyyar azumi ba kawai ce shi ba zai ci ba yau au gairi zalika ko wani haka fala yuta'ayyanu ibadatan irin wannan ba za a ayyana shi ba a matsayin ibada illa bin niyyati sai da niyya wa mahallu halqalb ita kwa niyyar mahallin ta zuciya ne da haka niyyar da muke karanta za mu dauki azumi ba a furta ta zaka kudurce ta ne a zuciyarka kawai a koma cikin rawdatu ɗalibin mujalladi na biyu shafi na ɗari uku da hamsin wa zakar al-musannifu laha thalathatu shuruɗin mawallafin littafin ya ce wannan ibada ko ita niyya tana da sharuɗa guda uku laha thalathatu shurut niyya tana da sharuɗa guda uku al-awwal sharaɗin niyya na farko an takuna muayyanatin ita niyyar ta kasance a bar ayyanawa فلا بد من تعيين صوم الفرض babu makawa sai an ayyana niyyar azumin farilla wal wajib da na wajibi wala yakfi itlaqu niyyata sawm wato kawai ka ce kayi niyyar azumi kawai ba ta isarwa ba ta wadatarwa kawai ka ce nayi niyyar azumi na farilla ne na munafila ne kawai kai dai kayi niyyar azumi wannan niyyar tunda baka ayyana wani irin azumi bane ba ta wadatarwa wa hadha qaulul jumhur wannan shine ra'ayin jumhurin malamai khilafan li abi hanifa amma banda imamu abu hanifa rahimahullah koma cikin rawdatu dalibi na mujalladi na biyu shafi na 350 da bidayatul mujtahid mujalladi na 1 shafi na 435 da kuma al-mughni mujalladi na 3 shafi na 22 da haka kaga kenan sharadi na farko niyyar ta zamanto mutum ya ayyana ta duk da cewa shi imamu abu hanifa yana ganin ba sharadi bane sai an ayyana niyya sai kari ayyana cewa na farilla ne ko na nafila kawai in ka ce kayi niyyar azumi ya wadatar athani rukuni uh, sharadi na biyu an takuna mubayyatatan niyyar nan ta kasance ka kwana da ita bi an yakuna qad bata shine ya kasance mutum ya kwana wafi niyyati saum amma a cikin niyyarsa zai yi azumi qabala an yatulu alfajr kafin alfajr ya keto ina fata an gane ita niyyar ta kasance kafin alfajr ya keto ya zamto mutum ya ya ayyana niyyar wa hadha shartu wannan sharadin na cewa lalle sharadi ne sai ka kwana da niyya sharadi ne ishtaradahu al-imamu malik wanda imam malik ya sharɗanta shi wa kazalika layth haka al-layth bin sa'ad fil faridati a cikin sallar farilla wa nafilati da nafila li hadith ummul mu'minin hafsa radiyallahu anha sun yi hujja ne da hadithin ummul mu'minin hafsa Allah ya kara mata yadda annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mallam yujmi'is siyam qabala al-fajr fala siyama lah duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba kafin alfijir ko duk wanda bai yi niyyar azumi ba kafin alfijir ba shi da azumi ko da ba kwana da ita ba sai ka tashi dab da alfijir sai kai maza maza ka kulla niyya kila ma ka dan yi sahur shikenan azumin ka ya sha amma duk wanda bai yi niyya ba har sai da alfajir yake to to wannan hadisin ya ce ko ya dauki azumi ba shi da azumi imam abu dawud ya rawaito wannan hadisi na 2400 da hamsin da hudu imamu tirmidhi hadithi na ɗari bakwai da talatin imamun nasa'i mujalladi na hudu shafi na ɗari da casa'in da shida ibn maja hadithi na dubu ɗaya da ɗari bakwai da isnadi sahihi duk da cewa wasu malaman sun illata wannan hadithin da cewa hadithi ne mawqufi lakinnahu mimma la yuqalu bir ra'yi to in har ya tabbata mawqufi ne to wannan magana da ta zo cikin hadithin ba ta daga cikin maganganun da ake faɗinta da ra'ayi babu nassi fa hukumuhu daha ko da magana ce mawqufiya to hukuncin ta hukumin raf'i hukunci ne na hadisi marfu'i wanda duk wannan ɗaliban ilimin hadisi sun san wannan ka'ida wa sahahul albani fi sahihil jami sannan albani ma ya inganta hadisin cikin sahihul jami hadisi na 6538 wa farraqa jumhuru ahlul ilmi bainal faridati wan nafila mafi yawan malamai sun bambanta tsakanin wato azumin farilla da nafila a abin da ya shafi niyya fa aujabuhu sun wajabta yin niyya kwana da niyya fil faridata a cikin farilla dunan nafilata amma banda nafila jam'an bainal hadithi sabiqi dan kokarin tattara tsakanin hadisin da ya gabata wa hadisi ummul mu'minin Aisha da kuma hadisin uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda qalat inda take cewa da khala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ce wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajena fa qala sai ce hal indakum shay ko akwai kuna da dan wani abu akwai wani abu a wajen ku fa qulna la sai muka ce babu qala sai ce fa inni idan sa'imun yace to na dauki azumi kaga sai da yazo da safa gari ya waye ma yace akwai abin da zai ci aka ce babu yace to ya tashi da zai wuce da azumi thumma atana yawman akhar nana Aisha ta ce wata rana kuma sai sake zo mana faqulna ya rasulullahi sai muka ce ya ma'aikin Allah uhudiya ilaina hais ya ma'aikin Allah an kawo mana kyautar hais wani abinci ne kamar face face haka suke yin sa hais kenan an gane ko faqala sai ce arinihi nuna mun shi in gani falaqad asbahtu sa'iman da dai na waye gari zan yi azumi fa akala kuma da aka kawo ya bai sha'awa sai ya ci kaga kenan gashi can ya zo wata rana ba abin da zai ci ya ce ya wuce da azumi wata rana ya zo da azumin ma a bakinsa aka ce ga abinci kuma ya ajiye azumin to wannan sai ya nuna kenan shi azumin nafila a iya tashi da shi da rana ma ina fata ka gane kaga kenan idan ka fahimci wannan hadisin to za ga cewa kana iya tashi da safe ba abin da za ka karya kaga to kuma ka auna kaga akwai yiwuwar ka kai azahar ko la'asar ma kafin ka samu abin da za ka karya to maimakon kai ta zama da yunwa sai ka yi niyya mai kyau sai ka juyar da wannan rashin samun abincin sai ka mai da shi ibada sai ya koma azumi in na nafila ne ya halatta na fata an gane amin amin to shine sai malam yake cewa kaga an yi jam'i tsakanin akwai su jumhur sun tafi akan cewa idan azumin farilla ne to wato yin niyya kan alfijir yake to wajibi ne idan kuma azumin nafila ne to shi ko bayan alfijir ma kana iya kulla niyyar saka yi sai suka yi jam'i tsakanin waɗannan hadisan da hadisin ummu salama da kuma hadisin hadisin wannan kai hadisin na na hafsa ko da kuma hadisin na na aisha wannan hadisin imam muslim ya rawaito shi hadisi na 1451 qala shaykhul islam شيخ الإسلام ابن تيمية يتي وهذا يدل على أنه أنشأ الصوم من النهار wannan hadisin nana na isha ya nuna kenan da rana ya tsira azumin ko annahu an sha'a sauma ya tsira azumin ne minan nahari da rana asali bai yi niyyar azumin batun da daddare sai da rana sai ya tsira azumin li'annahu qala domin ya ce fa inni sa'imun ni azumi nake kaga fa inni sa'imun wa hadhihi al-fa' shekul islam ya ce wannan fawon ɗin tufidu sababu tufidu sababa wal illa fa inni sa'imun ai fa bi sababi zalika inni sa'imun au fa bi illati zalika inni sa'imun da haka fa'u sababiyya ce wal illa sababiyar ban samu abin da zan yi karin kumallo da shi wato na dauki azumi an gane wannan sai ya nuna kenan da ba niyyar azumin ya kwana da shi ba yanzu ya yi niyyar fayasirul ma'ana sai ma'anar ta zama kenan fa in inni sa'imun li annahu la shay'a indakum to ni na dauki azumi tunda na fahimci dai babu wani abu a wajen ku wa ma'lumun annahu law qad jama'a law qad ajma'a as-sawma min al-layl lam yakun sawmuhu li hadhihi al-illa yake cewa ma'lumun sanannen abu shine annahu law da cewa law qad ajma'a as-sawma da ya riga yayi niyyar azumin min al-layli tunda daddare lam yakun sawmuhu li hadhihi al-illa to da azumin sa zai zama to yayi shi ne ba saboda wannan illa din ba an gane ko yawa zai zama ba saboda wannan illa ba tunda dama ai ya riga ya kulla niyyarsa wa aidan fa qawluhu ina fata an gane ma'ana da a ce tunda daddare ya kulla niyya to zai zama to wannan illar ta rashin samun abinci ashe ba ita ce ta sa dama can da niyyar azumin sa kenan amma kaga siyakin hadisin ya nuna cewa rashin abincin shine illa da ta sa yayi me ya tashi da azumi wa aidan fa qawlu fa inni idan sa'imun wa idan asraha fi ta'lil min al fa to ai kalmar idan inji shekul islam to ai ta ma fi fito da ma'anar fili sama da wato fi ta'lil wajen dalili da kuma illa da ta sa ya tashi da azumin min al fa sama da waccan fa'u sababiyya din domin ya ce fa'inni izan to ni tun da haka ne kaga kama kyale waccan fawon din izan tun da haka ne tun da haka ne tun da ba abinci wannan ya mafi fito da ma'anar sama da fawon din jimala a koma cikin sharhul umda mujalladi na ɗaya shafi na 186 wa hadha ma fahimahu sahaba wannan kuma shine abinda sahabbai suka fahimta ridwanullahi alaihim Allah ya kara musu yadda min fi'ilihi sallallahu alaihi wasallam na aikin annabi sallallahu alaihi wasallam faqad thabata insha'a niyyati tatawwu min an-nahar ya tabbata mutun ya tsiri niyyar azumin nafila da rana faqad thabata ya tabbata insha'a niyyati tatawwu tsaron niyyar azumin taɗawu'i na nafila minan nahari da rana an ibn mas'udin daga ɗan mas'ud wa ibn abbasin da ɗan abbas wa abi ayyuba da abu ayyuba al-ansari wa abi darda da abu darda wa huzaifa da huzaifa wa abi talhata da abi talhata al-ansari radiyallahu anil jami wannan di ya tabbata sun yadda su ma sun tabbatar da ana iya tsaron niyyar azumin nafila da rana baka ci komai ba har sha biyar rana kawai ka ce to tunda ka kai sha biyu baka ci komai ba kuma ba abin da zaka ci yanzu fa inni idan sa'imun zaka iya cewa fa innaka idan sa'imun ce kawai ka tashi zaka wuce da azumi wa mimma yu'ayyidu hadha alqawl daga cikin abin da zai karfafi wannan magana ma sabata abin da ya tabbata min amrin nabi sallallahu alaihi wasallam an-nas na umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutane bi siyami ashura da azumtar ashura azumin ashura bi kaulihi da faɗin sa man akala wanda ya riga ya ci abinci kafin wannan umarnin nawa ya zo falyasum baqiyata yaumi to ya azumci ragowar yinin sa wa man lam yakun akala wanda ko bai riga ya ci ba falyasum to ya ci gaba da azumi wanda ma ya riga ya ci to ya kama bakinsa ya dora da azumin wanda bai riga ya ci ba ya kwana da niyyar zai tashi da azumin ashura bai kwana ba to yanzu ya dauki niyyar ya ci gaba da azumin wannan sai ya nuna ashe shi azumin nafila yana da bambanci da na farilla na farilla kam hadisi ya tabbatar da kan alfujir ka tabbatar kayi niyya amma na nafila rana fatsar kana iya kulla niyya kaka ci gaba da azumi wannan hadisin muttafaqun alai Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 207 Imam Muslim hadisi na 1100 ashirin da tara to bukhari dubu biyu kai da dubu biyu da bakwai ko imam muslim kuma hadisi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da tara wa hadha al-madhhab yajma'u bayna al-adillati sahiha fa huwa arjahu wannan mazhabin na jumhur da suka ce a'a azumin farilla shine sai an yi niyya wajibi sai an kwana da niyya amma na nafila ba sai an kwana da niyya ba to wannan mazhabin ya jima'u bainal adilla shine mazhabin da ya tattara tsakanin dalilan as-sahiha ingantattu fa huwa arjahu kuma shi ya furin jaye wallahu a'lam athalis game dai da niyya abu na uku din tunda mallam ya gaya mana cewa akwai sharuɗa guda uku na ita niyya din na farko ya kasance an ayyana ta na biyu ya zama an kwana da ita ko to na uku an ta kuna jazima shine ta kasance niyyar babu kai kawo niyya ce yankakkiya fala tasihu niyyatul mutaraddid fala tasihu niyyatul mutaraddid niyyatul mutaraddid la tasihu ma'ana niyyar wanda yake kai kawo a cikin yayi azumin ko kai yayi azumi to niyyarsa ba ta inganta walau fi lailatul shakki koda a daren da ake shakku ne ake kokwantan an ga wata ko ba ga wata ba wannan wannan magana tana cikin rawdatu dalibi na mujalladi na biyu shafi na 348 da kuma ar-rawda mujalladi na biyu shafi na 353 da kuma kashaful qina wato kashaful qina wato kashaful qina mujalladi na biyu shafi na 315 الثالث na uku min al-arkan wato abu na uku daga cikin rukunai zamanu saum shine lokacin shi azumin wa huwa shine min tulu'il fajr daga hudowar al-fajr as-sadiqi wato hudowar al-fajr na gaskiya ila gurubi shamsi har zuwa faduwar rana fi gairi ayyamil haidi ba a lokacin haila ba wan nifasi ba lokacin nifasi jinin biki ba wa yawmil fitri ba ranar idin karamar sallah ba wa yawmin nahari ba ranar idin babbar sallah ba wal yawmaini ba'dahu ba kuma ranaku biyu bayan idin babbar sallah ba li ghairil mutamatti'i ga wanda ba mai yin hajjin tamattu'i ba shi mai yin hajjin tamattu'i an ce in bai samu abin hadaya ba fasiyamu thalathata ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asharatun kamila to shi wannan guda ukun da aka ce azumi uku yayi a can aikin haji bakwai in ya dawo gida yayi goma kenan to wannan guda ukun in an yi sallar idi washe gari zai iya fara wannan azumin shi yasa malai ce li gairil mutamatti banda mai hajjin tamattu'i shi mai hajjin tamattu'i a ɗaya ga sallah ko biyu ga sallah da aka hana azumtar su to shi mai tamattu'i da bai samu abin hadaya ba azumi zai to zai iya fara azuminsa daga ɗaya ga sallah ko biyu ga sallah an fahimci wannan kaidin ko haddada Allah subhanahu wa ta'ala zamanin saum Allah da kansa subhanahu wa ta'ala ya iyakance lokuta awoyin azumi fi kauli cikin fadin sa fal'ana yanzu kam bashiruhunna ku sadu da iyalinku wabtagu ma kataballahu lakum ku kuma nemi abinda Allah ya rubuta muku na da wa kulu wa sharabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr har sai farin zare ya bayyana a gare ku daga bakin zare amma na al-fajr sannan thumma timmu siyama ila al-layl sannan ku cika azumi zuwa dare wa amma al-ha'id amma mai haila wan nufasa da mai jinin biki falata sumani wa'annan ba za su dauki azumi ba bi ijma'il ulama da ijma'in malamai malamai gabaki ɗaya sun ijma'i akan mace in tana jinin haila ko tana jinin biki ba za ta yi azumi ba bal ya harumu alaihi ma bal ma haramun ne akan su su yi azumin wala yasihu anhu ma kuma in sun yi bai yi ba wa inna ma taqdiyani ba'da tuhuri za su rama shi ne kawai bayan sun samu tsarki ka koma cikin almuguni na ibnu kudama mujalladi na uku shafi na 142 da almajmu na imamu nawawi mujalladi na shida shafi na 259 da fatuhul qadir mujalladi na biyu shafi na 234 da hashiyatu da suqi mujalladi na 1 shafi na 509 wa ma akhadhu hadha alhukm min as-sunnah makamar wannan hukunci a sunna fa an ummil mu'minin aisha an karɓo hadithi daga uwar muminai Aisha Allah ya ƙara mata yadda qala ta ce kunna nahidu mun kasance muna jinin al'ada ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nu umaru bi qada'i sawm sai a umarce mu da murama azumi wala nu umaru bi qada'i sala amma ba a umarta mu murama sallah wannan hadithi imam muslim ya rawaito shi hadithi na 335 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال يتي قال النبي صلى الله عليه وسلم يتي النبي صلى الله عليه وسلم يتي أليست إذا حاضت إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم shin ba ku ga mace in tana jinin haila ba ta sallah kuma ba ta azumi ba fa zalika nuqsanu diniha wannan shine tawaya a addinin ta yi ta kwashe wasu kwanaki ba ta sallah ta kwashe wasu kwanaki mutane suna azumi ta ba ta azumi wannan nuqsan ne a addinin ta wannan hadithin imam al-bukhari ya rubuto shi hadithi na 1951 wa yawmal idi sai ranaku guda biyu na idi laisa mahallar lissaumi su ma ba bigiran azumi ba ne ranakun idi ba ranakun azumi ba ne bi kulli halin a kowane hali sawa'un samaha an nazarin duk ɗaya ne mutum ya azumci ranakun sallan nan ne saboda alwashi da ya yi auta ɗanwu'in ko na nafila ne au kaffaratin ko na kaffara au gaida zalika ko nan haka duk baya halatta ko kaffarar kisan kai mutum yayi to sai ya bari sai waɗannan kwanakin sun wuce ba zai azumi ran sallah ba saboda takamar yana azumin kaffara ba zai ba wa an abi ubaidin an karbo daga abu abi ubaid maula ibn maula ibn azhar qala yace shahidtu al-eida yace na halarci sallar idi ma'a umar ibn al-khattab tare da umar dan khattab radiyallahu an fa qala sai yace hadhani yawmani hadhani mubtada yawmani khabarun li mubtada ko hadhani yawmani نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما هذا ne mubtada ne ko ya ga shiru ala hadis mubtada ne marfu'un bi madha lil alif li'annahu musanna mumtaz eh haka ya ce waɗannan kwanaki ne guda biyu na ha an huma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an siyamihima manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana azumtar su yawma fitirikum min siyamikum rana ta farko shine ranar ajiye azuminku ranar idin karamar sallah wal yawmul akhar ɗaya ranar kuma ta'kuluna fihi min nusukikum rana ce da kuke cin naman layyaku a cikinta da haka waccan ranar idi ce ta karamar sallah ba ranar azumi ba wannan ranar cin naman layya ne ba ranar azumi ba ce da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana azumtar waɗannan ranaku guda biyu ka koma cikin bukhari hadithi na 1990 da kuma sayihu muslim hadithi na 1137 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين من زن الله يا هنا أزمتر رانكو بيو يوم الفطر ويوم النهر ranar karamar sallah da ranar babbar sallah wannan shi ma hadithi imam al-bukhari ya rawaito shi hadithi na 1991 imam muslim hadithi na 1138 wa kadhalika ayyamu tashrik haka ma ranakun yanyane su ma ba a yin azumi a cikinsu ayyamu tashrik ranakun yanyane wahiyal ayyamu thalatha ba'da yawmin nahar su ne kwanaki uku din nan bayan ranar sallah idan an yi sallar layya yau to gobe jibi gata su ne ayyamu tashrik yawa sha biyu sha uku a sha ɗaya sha biyu sha uku ya harumu siyamu ya wato ya harumu siyamahuma ko ya harumu siyamuhuma ta ɗauwa'an azumtar su haramun ne ta ɗauwa'an wato ta ɗau'i wato yin azumin nafila a cikin waɗannan ranaku ya haramun ne fi ƙauli aksarin ulama a cikin mafi yawan zantuttukan malamai li hadithi nubaisha al-huzali saboda hadithin nubaisha al-huzali qala نبيشة الهذلي رضي الله عنه يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يتي أيام التشريك رانا كنين يني أيام أكل وشرب رانا كوني نتشي دشا كوي يوا وانا حديث شما إمام مسلم يروي توش حديث ندبو ديد ديد أربعين دا وانا أبي مرة مولى أم هاني an karbo daga abi murra maula ne a wajen ummu hane annahu da khalama abdullahi bin amr ya shigo shi da abdullahi dan amr ala abihi wajen baban abdullahi amr bin al-as fa qarraba ilayhi ma ta'ama sai amr bin al-as ya kawo musu abinci fa qala sai ce kul ga abinci ku ci fa qal sai ce inni sa'imun ni azumi nake fa qala amr amr bin al-as ya ce kul ka ci فهذه الأيام waɗannan ranakun allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna ranaku ne da manzon Allah ya kasance yana umartar mu an nubdiruha an nubdiraha mu ci abinci a cikin su wa yanhana an siyamiha kuma yana hana mu yin azumi a cikin su wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 4 shafi na 197 Imam Abu Dawud ya ruwaito shi hadisi na 2418 lam yurakhis to lakin yurakhis yurakhas ko lakin yurakhasu lakin yurakhasu lil hajj al mutamatti idza lam yajid al hadiya abinda na faɗa ɗazu kenan lakin sai dai yurakhasu an yi sassauci na wannan hukuncin na rashin na yin azumi ranar sallah to an yi sassaucin wannan hukuncin lilhaji ga mahajjaci amma mahajjacin ma almutamatti'i mai hajjin tamattu'i idan lam yajidil hadiya idan bai samu abin hadaya ba an ya suma fiha ya azumi a cikin waɗannan kwanakin fa aisha ta wa ibn umar radiyallahu anhu ba qala an karɓo daga nana Aisha da Ibn Umar Allah ya ƙara musu yadda suka ce lam yurakhasu fi ayyamin tashrik ba ai sassauci ba a ranakun yanyane 11 12 13 ga sallah an yi samna a azumci waɗannan ranakun illa liman lam yajidil hadiya sai fa ga wanda bai samu abin hadaya ba wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi hadisi na 1997 da kuma 1998 an ce lokaci ya yi ko mun zo kan fasali dama sai mu tashi fasulun fi mustahabbati saum abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik